بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلمت من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤسر إلهي نظرة لطف تدعني بها في دائرة عنايتي ونفعة أنس ترفعني بها إلى أسماء حفظك ورعايتي وعرفة نور تعصلني بها والمنتمين إلي من جوار الزائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وإبيان البغاة المتربصين وشمات الأعضاء الطائلين ومن شر الخلائق أجمعين amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa da kuwa wannan masallaci mai tarin albarka inda muka taro domin tunatar da junanmu abinda zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiranmu muna na cikin littafi na shama'il muhammadiyya littafi da ke karantar da mu wasu daga cikin ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun shiga sabon babi a makon da ya gabata mun karanta hadisi guda ɗaya za mu ƙara komawa farkon babin babi na 36 babin da ke nuna mana wasu daga cikin furuci da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wanda yake koko maimaici da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi na wasu daga cikin waƙe da wasu bayan Allah sai babin yana farawa da kaman haka babu ma ja'a fi sifat kalamin rasulullah sallallahu alaihi wa sallama fi shirk حدثنا علي بن عجر قال حدثنا شريك عن مقداد بن شريح عن أبي عن عائشة قالت قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل بقوله وياتيك بالاخبار من لم تزودي ma'anar wannan babin shine babi da zai mana magana akan wasu daga cikin furuci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi na waƙi da wasu daga cikin bayan Allah sai hadisin yana farawa daga man haka malam Tirmidhi yake cewa malami na mai suna Aliyu bin Hadar shi ne karanta da ni wannan hadisin shi ma ya samu daga Sharik shi ma Sharik ya samu daga Al-Miqdad Miqdad ya samu daga babansa babansa ya samu daga wurin matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce na na Aisha radiyallahu ta'ala anha hal kana ta masaru sallallahu alaihi wasallam bi shiri shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana maimaita waƙe kuwa da an sama zan Allah baya waka ko Allah ya faɗa wa ma allamnahu shira wa ma yanbagila to idan wasu suka yi waka manzon Allah ya kan dan maimaita ko ko yaya shi ne ke faɗa cewa eh manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya kan maimaita wasu daga cikin wake wanda wasu bayan Allah suka yi shine manzon Allah yake faɗa yake maimaitawa yana cewa wa yatika bil akhbari man lam tuzawwid wannan wakan Abdullah ibn Rawaha ne maraga mai wannan karatun ma'anarsa shine za a zo maka da labarin abubuwan da kai dama can ba kai guzurinsu ba an gani ko farkon wakan kamar yadda muka karanta a wancan makon shine Abdullahi bin Rawaha yana cewa satubdi lakal ayyam ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi Abdullahi bin Rawaha yake cewa farkon wakan kenan farkon baitin kenan cewa satubdi lakal ayyam ma kunta jahilan da sannu wasu ranaku za su bayyana a gabanka wanda ma kunta jahilan wanda da kai ne kake jahiltar su kana ganin kaman ba za a yi tashin kiyaman ba an ce akwai wani rana na nan ana ce masa ranan karshe ranan kin dillanci ranan da duk abin da muka ɓoye muka aikata za a fito da su a fili satubdi lakal ayyam da sannu wasu rana za su zo su bayyana maka ma kunta jahilan wanda kai da ka jahilci wannan ranan waya tika bil akhbari man lam tuzawwidi abubuwan da kuma ka aikata za a zo maka da labaran abubuwan da ka aikata wanda baka yi musu guzuri ba kayi kaza kayi kaza kayi kaza din na sabo ne ina guzuran da zai iya aha goge maka wayannan abubuwan ko zai iya tsallakar da kai babu baka yi ba ko me yasa manzon Allah ya ce wattabi'il sayyi'atal hasana tamuha ka biyar da kyakkyawa bayan mummuna wannan kyakkyawan sai ya goge maka mene wannan mummuna to mutum yana ta mummuna yana ta mummuna yana ta aikata mummuna bai aikata kyakkyawa ba وتبدي لك الايام تبدي لك الايام ما كنت جاهلا وياتيك بالاخبار من لم تزودي za a zo maka da labaran abubuwa daban-daban rana kaza ka yi kaza rana kaza ka aikata kaza rana kaza ka aikata kaza yanzu gashi duk sun zama zulumi Allah mun tuba Allah ka yafe mana wannan karatu dai mun riga mun yi sa ba sai mun maimaita ba hadisi na gaba yana farawa da kamar haka hadisna Muhammad bin Bashar قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن أمير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد على كل شيء ما قال الله باطل وكاد أمية بن أبي صلت أن يسلم حديثنا 243 a wani littafin kuma 232 yana farawa da kama haka haddasna muhammad bin bashar malam tirmidhi yace malami na mai suna muhammad bin bashar shi ya karantar da ni wannan karatun shi ma ya samu wannan karatun ne daga wurin malaminsa mai suna abdurrahman bin mahdi abdurrahman bin mahdi ya samu wannan karatun daga wurin sufyan sauri sufyan sauri ya samu wannan karatun daga abdulmalik bin umayr shi ma ya samu wannan karatun daga abu salama shi ma ya samu daga wurin sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mai suna abu huraira abu huraira idan Allah ya kara tabbata a gare shi kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce inna asa kalimatin kala hashairu sanin dai mafi gaskiyan kalma da mawaka suka faɗa ita ce kalimatu labi kalmar labid kamar da wasu ka ce mafi gaskiyar waƙan da aka taɓa yi a cikin mawaƙa ita ce kalmar labidu labidu kuma mun riga mun bada tarihin sha makon da ya gabata ɗaya daga cikin mutanen da wasu daga cikin ɗan uwa ƴan garin su za su zo garin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma sai biyo ayari aka musulunta yana da ɗaukaka babba ne a cikin kabilarsa saboda haka kaga musulunci kuma yana girma mutane an gani ko a labid din nan bayar wucewa bayar wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya sauka a Kufa a inda anan Kufan ya rasu yana da ya zauna aha bayan hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana shekara 41 lokacin ya rasu shi kuma yana da shekara 140 kaga ya rayu sosai ko to shine muka faɗa a wancan makon kasan shararren mawaki ne ana ji da shi shine wasu ƴan barna'iya suka lallabo suka ce masa to ai shahir kuma ai sai a cigaba da yi mana waka ko sai ce ai alqur'ani ya wadatar da ni qur'ani ya ishe ni yanzu babu wani maganar waka qur'ani kawai zamu ta karantawa to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake maimaita ɗaya daga cikin waƙensa ka gani ko manzo Allah ya ce mafi gaskiyar waƙar da aka taɓa kamata zaka fara Hausa mafi gaskiyar waƙar da mawaka suka taɓa yi ita ce waƙar da labiri ta yayi me labiri ya faɗa labiri yana cewa ala kullu shay'in ma kana Allahu batilun wa kullu na'imin la mahalata za'ilun malan yace shi labiri kenan yace ala saurara kullu shay'in dukkanin wani abu ma kana Allahu inde ba Allah bane batilun ai shiriri ta ne bata duk wani abu inde ba Allah bane to shiriri ta ne da bata karke shi to wahala ne Allah kawai za ka rika gangan an gani ko ka ji Allah dan uwana sai ka tsira amma in ba Allah ba za ka bi tsimbin bura ko yake cewa kasar Hausa tsimbin bura tsabi bokanci menene duka shiriri ta ne bata dukkanin wani abu wanda mutum zai rike in ba Allah ba to bata ne wannan shine labidi ya fada yace ala kulli shay'in ma kana Allahu batil dukkanin wani abu wanda mutun ya rike in dai ba Allah bane bata ne dan wa zai ce to to har annabi kenan wa ya gaya maka ai annabi dama Allah ne yace abi shi ko kula bi wallahi wa di rasul ko ah ka gani ko zaka ce a to shehunne ba in aka bi shehunne ma bata ne sai mu ce kayya ne ina abin shehun ne ba bata ba ne me dalili ha saboda Allah ne ya ce wacce bi sabila man anaba ilayya ka bi ta farkin wanda ya kama hanya zuwa gare ni ma'ana kamar da wasu ka ce ka yi koyi da mutumin da ya kama hanya zuwa ga Allah mu a fahimta mu shehunan nan sun kama hanya ne zuwa ga ina zuwa ga Allah shi yasa ba safe ba rana ba dare kullun suna istighfari suna salatin annabi suna la ilaha illallah muka auna muka gani a mauni na musulunci cewa wannan shine ma addinin musulunci ko ba haka bane Allah ya ce fa qultu astaghfiru rabbakum ku nemi Allah ku gafara to kuma shawannan nan sun ce mi ta istighfari sai ka ce bata ne kaga ai umurnin Allah suka bi ka gani ko istighfari salatan annabi kuma dama mun gani a cikin suratul ahzab cewa shi da kanshi Allah ma bai da wani aiki sai yi ma annabin salati kuma ya ce wa duk wanda ya yi imani ya ma annabin salati sau da kashe wannan nan namu suka ce kuma yi salati sai muka kama yi ko ba ka ba sai muka kama yi ya ce inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhan ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima mu ma sai muka kama shi wannan mu sai karantar da mu sai muka kama kawai sai mene la ilaha illallah to ai da ma ita ce babba manzon Allah da kan sallallahu alaihi wasallama yana fada kafin nan ma ai Allah ya fara fada innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun Allah ya ce daga cikin bayina akwai wanda idan an ce da su su ce la ilaha illallah sai su girman kai suke fada to kaga mu ai ba za mu yi girman kai ba sai mu ta maimaitawa la ilaha illallah la ilaha illallah kaga ni ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada kuma abdalu ma qultu ana wan nabiyina min qabli la ilaha illa Allah mabibitin abinda annabawan da suka fada annabawan da suka wuce kafin zuwa na suka fada da ni kaina shine la ilaha illa Allah to wayannan shehunan namu abinda suka ce kenan mi tai zaka yi lazimi da safe istighfari salatin annabi la ilaha illa Allah da yamma zaka kara maimaitawa istighfari salatin annabi la ilaha illa Allah an gani ko sai waziba za ka yi mene istighfari 33 30 kai an gani ko istighfari 30 daidai salatan annabi 50 ka gani ko la ilaha illallah 100 salatan annabi da siga na jawhara ko shi kuma 12 kaga wattabi sabila man anaba ilai Allah ya ce ka bi tafarkin wanda ya kama hanya zuwa gare ni sai kai koyi ka gani ko an gani Allah ya ba mu ikon gyarawa ala kulli shay'in ma qala Allahu batilun dukkanin wani abu da ka rike shi in dai ba Allah ba bata ne to ka gani yanzu wannan shehu ne sun fita ko a salihai sun fita waliyai ne sun fita wa kullu na'imin ka gani ko labid ya gaba da fada a cikin wakansa yace wa kullu na'imin la mahalata za'ilun dukkanin wata ni'ima da kaga Allah ya baka babu makawa wata rana za ta kare hanyar karewanta kala biyu ne ko dai dukiyanta kare ko jin dadin ya kare ka koma talaka ta kare ko ta kare ba jin dadi na nan ina ya tafi kenan ko ko karewa na biyu kai ka mutu ka batta ha ko ka taba ganin wani ya mutu kuma da da ko waya a samai a ce to shikenan je kaka kana lahira ka riga bugowa matanka ina na su ma wayanda ba musulmai ba da suke haka rami da mota rashin hankali ne an gani ko Allah mun tuba Allah ka yabe mana shine malai yake faɗa maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana maimaita wannan waka yace kuma ita ce mafi gaskiyar kalma da mawaka suka faɗa kamar da wasu kace ita ce mafi gaskiyar waken da aka mawaka suka yi cewa dukkanin wani abu in dai ba Allah ba bata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa kada umayya bin abin sulk an islam kaɗan ya rage umayya bin abin sulk ya musulunta kallo na abu na manzan Allah sallallahu alaihi ya ce kaɗan ya rage ya musulunta mutum ne duk wani waka da ka sani ana yi to yana auna ta daidai zai gaya maka cewa kakka yadda da bautan gumaka haka zai gaya ba shi shi bai da bautan gumaka ba zai gaya maka cewa lalle lalle akwai Allah yana nan shi ɗaya ne zai gaya maka kuma cewa lalle lalle tashin kiyaman nan fa ba wasa bane da gaske ne za a yi amma ya musulunta shi ya ke zo ya musulunta shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa kadan ya rage sulke musulunta kadan ka gani ko zuciyan waƙoƙinsa musulman waƙoƙi ne amma zuciyarsa kafira ce Ah, to ai ko musulmi ne dai ina gana abin da zai faɗa kenan cewa Allah ɗaya ne ko ba haka bane Allah ɗaya bambancin musulmi shine zai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne kaga shi bai faɗa wannan ba domin ya faɗa cewa ya yi imani da ranar lahira ya yi imani da abauta wa Allah ya yadda shi abauta wa Allah an gani ko tashin kiyama nan duk ya yadda shi shi kawai ne ya ce la ilaha illallah ya ce a tukun nabi amma duk waƙoƙin shi akan wannan tsarin suke shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ka wa kada umayya bin abi sult abi sulama kadan ya rage umayya bin abi sult ya musulunta ma'ana waƙoƙinsa da yake yi duk musulman waƙoƙi ne amma zuciyarsa ta kafirta ka kuma san shi musulunci ba da baki yake awo da zuciya yake awo an gani ko da yanzu wayanda ba musulmi ba za su kawo musulmi ce sai ka ce sai ka zagi Allah kaga an tilasta masa in ya zagi Allah shikenan bai fita daga musulunci ba kuma ko menene ayan nan take cewa illa man kuriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man shara bil kufri sirran fa alayhi ghadabun min Allah ko Allah ya fi mana wannan hadisin Imam Tirmidhi ya rawaito mana shi kamar yadda Imam Bukhari ya rawaito shi Imam Muslim ma ya rawaito shi Ibn Majah ma ya rawaito shi wannan gaban shine ba mu samu daman fassarawa ba makon da ya wuce a cikin dubawa nazari da nake sai na gani na ce to ya kamata kuwa a ƙara dawo da shi a maimaita hadisi na gaba hadisi na 244 yana farawa da kaman haka حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البدني قال أصاب حجر حجر أصبع أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت فقال هل أنت إلا عصبع دميت وفي سبيل الله ما لكيت رواه الترمذي وانا حديث هنا فاروا da kaman haka Imam Tirmidhi yace malami na mai suna Muhammad bin Musanna shine ya karanta da ni wannan karatun shi ma ya samu wannan karatun daga wurin malamin sa mai suna Muhammad bin Ja'far shi ma ya samu wannan karatun daga wurin shu'ba shu'ba ya samu daga wurin malamin sa mai suna aswad aswad bin qais kenan ko shi kuma aswad bin qais ya samu daga wurin jundub bin sufyan al-bajali shi wannan jundub bin sufyan al-bajali ba mu taba karo da shi ba aka ce nasaba ce zuwa ga kabila da ake cewa da ita bajila sahabun manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama manya-manyan mutane sun yi karatu a wurinsa kaga dama sahabi ko awo ga dole ma wayan na sun karatu a wurin kala jandub din ne yake cewa asaba hajrun isbu'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fadamiyat wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a a yakin mauna ne ko na manta yakin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan abin ya same shi wanda har muke da suna ya tsanna sa yayi jini din to shi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo zai daga wani dutse ne sai wannan dutsen sai ya sai ya goce sai ya danne aha ya tsan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai wannan yatsan da zai yanzu jini sai yatsan sai ya yi jini sallallahu alaihi wasallam to sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya maimaita ɗaya daga cikin waƙoƙin da Abdullahi bin Rawaha ya yi ba mun yi shi a baya ba ko yawwa sai manzan Allah ya maimaita irin kalmar da ibn rawaha ya faɗa a yakin ma'una shi ma ibn rawaha nan an zo a wannan yaki na ma'una kaka kaka kaka shi ma sai dutse ya rikito mai sai dutse ya danna hannun sai jini mala to abinka da mawaki nan da nan kawai sai ya waƙe hannun ka gani ko? ka gani ko? mun wa gazana wasu ba muna da irin wayannan mutanen ba su sha ko? nan da nan kawai sai sai ma abu waka ko to shi ma wannan dama mawaki ne kuma a wurin yaki haka dai yanzu ya musulunta dama ba shi bane muka yi karatun ta baya ko to saboda haka yanzu dutse ya danne shi a yakin mauna dutsen na danne shi hannu ya fara jini kawai sai ya fara ma hannun waka sai ya ce hal anti illa asbu adamiyat wa fi sabilillahi ma laqiyat ya naf illa tabtili tamuti hadha hayatul mauti qad salaiti wannan abin da shi Abdullahi bin Rawaha ya waƙe hannun nashi kenan lokacin da dutse ya faɗo ma hannun ya jini ga abin da yake cewa ya ce hal'anti illa asbu adamiyar ya ce ke ɗan nan da yake yin jini ba ba wani abu ba ne face ɗan yatsa kawai da jini yake tsintowa wafi sabilin lahi malakiyar a kuma tafarkin Allah ne wannan abin kika yi karo da shi na jin ciwon nan wanda jini yake zubowa sai ya ce ya nan ya ke wannan rai ɗin nawa illa ta wutuli ta muti in ma ba a kashe ki ba dole da za ki mutu ba wai ma maganan hannu ya ji ciwo ba ka gani ko illa ta wutuli ta muti in ma ba a kashe ki ba a wannan yakin dole da za ki mutu ha za haya bilmauti wannan shine tabci na mutuwa ƙarsan ya ci kuma fado cikinsa kaga a to duk wanda ya fado wurin yaki ai ya san ya fado gidan mutuwa ko sai dai kai ta addu'a Allah ya sa ya tsira ko ba haka bane ai duk sojan da kaga ya je yaki ko ba ma wai sahabbai ba duk sojan da kaga an tura shi yaki to ba mutuwa yake so ba addu'an zai ta yi ko ba gama ne zai ta addu'a Allah ya sa da ya dawo lafiya Allah ya sa ya dawo lafiya iyalan nan nashi Allah ya dawo ya dawo ya dawo Allah ya sa ya dawo ya tayar da iyalan shi lafiya su ma sahabbai inda suka sha bamban da sojoji ke ka gani ko su suna fita wurin yaƙi da ɗayan abubuwa guda biyu ko dai su shahada su je gidan aljanna ko kuma su yi nasara dawo da ganima shi kenan ɗayan biyun nan dai sun san zai faru ko dai su yi nasara su dawo da ganima ko kuma su yi nasara a kashe su su shahada ta gidan aljanna ka gani ko to shi ne yanzu shi yake gaya yake waƙe hannun nasa ya yi baiti ɗaya biyu uku baita guda uku ya yi shi kenan manzana sallallahu alaihi wasallama yanzu shi ma me ya faru dutse ya danna hannun ko aha da ya bar da hannun yanzu jini to da ka shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce hal anti illa isba adamiyat ai ke din nan ba wani abu bane face dan yatsa da ke fitar da jini wa fi sabilillahi malakiyat kuma wannan abin da ya samu wannan dan yatsan to akan tafarkin Allah ne ka san babu abu mafi ciwo kaman ka ji ciwo kan abin da ba gaira ba dalili ko ka ji ciwo kan abin da babu gaira ba dalili yanzu mutumin da ya zo wurin sana'arsa tela ne yana kokarin zai yanka yadi kyat sai yanki hannun shi zai damu ba zai damu ba kaman wanda haka nan kawai ne ya zo wucewa kyat sai langa-langa ya yanke shi damuwan zai zama ɗaya damuwan ba zai zama ɗaya ba domin wannan ya sani wurin sana'ar shi wannan ko ya zo wucewa ne a kurki ya yanke shi to haka zai ta damuwa wannan ko da yake wurin sana'a ne ba damu to shine abin da mazala ke cewa wa fi sabilillahi malakin kan tafarkin Allah ne kuma wannan ciwon aka ji shi an gani ko ko ko kaman kawai kana zaman ka a kofar shagon ka kawai sai ga ana ta ana ta gudowa a'a ce yaya aka ce in shara kai hu kawai sai ka faɗi sai ƙyar kari ciwo sai aka ce a kai ƙarya ne barawan waya aka biyu barawan waya aka bi ya za ka ji ranka in ya yi dubu sai ya ɓaci ko ba ka bane in ya yi dubu sai ya ɓaci sau da mene ba ta barkin Allah bane wani kawai kana kana kana kokarin ka gudu ne Allah mun tuba Allah ka yafe mana to wannan hadisin Imam Tirmidhi ya rawaito mana shi kamar da sauran malamai sun rawaito shi a hadisi na gaba kuma yana farawa da kaman haka حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن جند بن أبي آه بن عبد الله البجلي نحوه حديثي نغبا شي ما dai irin wannan ne ko aka ce an ruwaito shi imam musulmi da ce malami na mai suna ibn abi umar shi ne ya ruwaito wannan hadisin shi ma ya samu daga wurin sufiyan bin uyaina ya samu daga aswar shi ma ya samu daga jindub bin abdullahi irin wannan hadisin da muka ga makarantawa yanzu nan hadisi na gaba yana farawa da kaman haka kaga irin wannan hadisin shi ne yake kawo bambanci a cikin tafai din kaga a wani littafin wannan abin da muka karanta yanzu ba a matsayin hadisi yake ba naka a matsayin me yake a matsayin hadisi akwai namba akwai namba to wani hadisin za ga babu namba shi ne sai namban sai daga karuwa an gane irin wannan ko na hawa hadisi na gaba yana farawa da kaman haka حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال أنبأنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال قال له رجل أفررتم عن رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة فقال لا لا والله ما والله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ولا سرعان الناس تلقتهم حوازن حوازن بنبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب رواه ترمذي وانا حديث yana farawa da kaman haka hadisi na 234 yana farawa da kaman haka haddathna muhammad bin bashar malam tirmidhi yace malami na mai suna muhammad bin bashar shine ya karanta da ni wannan karatun shi ma ya samu daga yahya bin sa'id shi ma ya samu daga sufyan as-sauri shi ma ya samu daga abu ishaq abu ishaq ya samu daga bara bin azib kala bara bin azib ya ce kala lahu rajulun wani mutum ya ce da shi a farartum an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya aba umara yanzu kun gudu kuka bar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a fagen yaki kaga wannan hadari ne ko ba haka ba hadari ne wannan ai fakala la wallahi mu dai kan wallahi ba mu gudu ba wane mu mu gudu mu bar manzon Allah ai tashin hankali ya kare an gani ko Allah ya yafe mana yace wallahi kuma ma walla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama duk tsananin yaki da ake yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai taba juya baya ba manzon Allah ya gudu wane mutum wane mutum manzon yace wallahi ma walla rasulullahi sallallahu alaihi duk tsananin yaki manzon Allah bai taɓa guduwa to wannan yakin fa akwai matsala ne ruwan mashi kawai ake kibiya din na sama kananan nan da ake kiran su kibiya ruwan kibiya kawai ake ta yi kuma da an harbo sai za samu mutum shine wasu mutane suka ce ka su fa dai za su gudu gashi nan mara ya gaya maka walakin walla sara'anun nas wasu mutane da ake kiransu da suna sara'anu su ne suka juya a guje suka gudu aka ce kabila ce mashura kabila ce sananniya kama a najeriya kawai sai ana ana magana sai hausawa sun duga a guje kaga ai ba ce kai ba ko amma an ce wata kabila kenan yanzu ko ba haka ba da aka ce sara'anun nas wasu mutane wata kabila ce wannan ita ta ga ruwan kibiyan yayi yawa mala sai ta farfala ta gudu walakin talaqathum hawazanu ko hawazinu duk da ana wannan abin ba to akwai wani mutum kuma cikin mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ake kiransa suna hawazin shi kuma maye ne abin da nake nufi da maye gwani ne wurin saiti in ya dana haka tas kawai sai ga an kifar da mutum shine aha walakin talaqqatuhum hawazin sai kaga an sa masa don ma duba ta gani hawazin talaqqatuhumul fa'ilu ai sun yi karo ko a hausawa sun ce gaba da gabanta aljani ya taka wuta shi ma ya gudu ya gani ba aha talqarhum hawazin binabalin da shi ma wannan kibiyan shi ma kawai sai yana musu tas sai ga mutun ya tas tas haka ya rika musu wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala diglati manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kallaba ba ma doki ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kan alfadarin shi alfadari kaman jaki ne yanda kaga jaki to kuma ba jaki ba an gani ko donki yanda kaga donki to haka alfadari yake shi in ma ba ka sani ba sai ka ce ma kawai jaki sai ka eh barbaran doki ne an gani ko idan doki ya barbara jaki to dan da za a haifa shikenan sai ya zama shi ba doki ba shi ba jaki ba sai hausawa suka ce masa mene alfadari ka gani ko su kuma larabawa sai suka ce masa mene albaglu eh albaglu to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan alfadaransa yana kai wa yake rike da igiyan ka gani ko kalla ba a filin yaki ma ana rike wa manzon Allah mene linzamin abun hawan shi kalla shi wannan mai rike da zami na zai je ka gani bayan da zai je kuma shi zai zama a gaba ka kwatanta irin wannan soyayyar da ake yi manzon Allah dan Allah kai dai in ka riko bakin dokin ko jaki ko alfadarin ba za ka je bayan shi bane ina za ka je gaba kenan an harbo wa za a samu yanzu na gaba la ilaha illallah kaga mutum kawai sai ya sai da ran shi kawai saboda wani annan Muhammad ka gani ba banda annan wa za ma wani babu babu shine yanzu jami'an tsaro suke kokarin kwatantawa eh yanzu jami'an tsaro suna kokarin kwatantawa idan kai yanzu kai babban mutum ne kai gwamna ne ko shugaban kasa ko wani abu makamanci sai a baka wasu wanda kusan gwamnati ta sai ransu za ta ci da an yi haka za a harbo bindiga shi sai ya shiga sai a harbe shi tas shi kenan an gama ka kuma sai ka gudu ai ka gare ba za su je irin na manzan Allah ko wane mutum wane mutum shi na manzan Allah da an yi masa haka sai aljanna ko ba haka ba amma kuma kalla wani kariya na Allah ba wannan mai rike da linzamin ko kifiya da ba ta same shi ba ka kallaba ruwan me ake yi ruwan kifiya ake yi wanda har wasu sun gudu amma shi gashi da linzamin manzan linzamin bagal linzamin alfadaran manzan Allah yana ja ba hoye baya ake yi ba ina ake yi ana ƙara tinkaran wayannan masu harbin ne ba ko kifiya ɗaya ba ta same shi ba waye wannan mutumin ne wai shine Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib sunan mutumin kenan da ke rike da wannan linzamin na alfadari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan wurin ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada yake fada da babban murya yake daga muryar shi kowa da kowa wanda ke wurin sai da yaji kalla girman wurin yaki ba kana ganin ya kai daga nan zuwa wancan wurin wancan motar ko zai kai zai bi to zuwa babban titi zai bi zuwa sandara karamin mutane dubbai ba ake kira ba dubbai ake kira amma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi magana kaga ba yanzu an ce wayancan mutanen sun ruga a guje ba barka ga ikon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kan wannan alfadarin wannan bawan Allah yana jin shi ne suna Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib manzon Allah ya ce ana nabiyyu la kadhib ana ibn Abdul Muttalib manzon Allah ya ce ni ba annabi ne ba ba ƙarya ba ni kuma dan Abdul Muttalib ne wannan maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shine ya shiga kunnen kowa wayancin da suka rantaya sai aka fara dawowa aka fara dawowa wani yanzu ina za a je za a zawo wurin yaƙi yanzu suka dawo waye yanzu a gaba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan mutumin da yake mene da yake rike da linzamin linzamin abin hawan manzan Allah sallallahu alaihi wayannan mutanen da suka dawo za su shiga can wurin ne a tunanin gabo ko ba shi bane tunaninka ko yanzu za su shiga can sai suka laɓe bayan manzan Allah sallallahu alaihi nan wurin wani karatu ne mai girma wai manzan Allah nan kamar katanga yake ne da dubban wayannan mutanen za su laɓe a bayan shi ban san ba kun gano karatun wannan karatun shine kaga Imamu Ali yana faɗa fa yana cewa in wuta ta yi wuta a wurin yaƙi bayan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama nike laɓewa ba nake laɓewa ba ba ji imamu Ali ba wai shi ɗaya ba muke laɓewa kallawai na mutanen duk da suka gudu yanzu ga sunan sun dawo za su tunkara wani ta mutanen ne ina sai kuma aka laɓe bayan manzan Allah sallallahu Alaihi to a nan wurin kwakwalwanka ya haska maka wai manzan Allah katanga ya zama haka wannan wata mu'jiza ce wannan wata mu'jiza ce ta annabi Muhammad gashi nan dai shi din ne dai haka amma duk wayannan mutanen kuma suna bayan shi kibiyan nan ƙarya take yi to kai ta je ina wane mutum annabi ne ba wanda Allah subhanahu wataala yake ce masa ga mala'iku nan mun turo maka sai ka yaki kana ganin kibiyan za ta tsallake wane mutum haka aka yi fata-fata da abokan gaba ne wannan ya firgita mutane da yawa daga cikin kafiran nan suka ce kai wannan ba mutum ba wannan dai kan ba mutum ba in ma mutum ne to daban annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta gani wannan yaƙi ne a yaƙin hunaini wanda yaƙin hunaini wannan abin ya faru ba wanda kaga Allah subhanahu wataala yana faɗa a cikin alkur'ani yana cewa dama da zai ta neman wani yaƙi ne ko yaƙin hunaini ne masalar sallallahu alaihi wa sallama yake cewa Allah subhanahu wataala yake faɗa afwan cewa wa yawma hunainin id ajabatkum kasratukum falam tughni ankum fi'atukum shay'a وضاقت عليكم الأرض بما رغبت ثم وليتم مدبرين الله سبحانه وتعالى يا فارا جن hankalin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah abinda Allah subhanahu wataala ya fara ayan da ita yace illa tansuruhu faqad nasarahu Allah Allah yake in kun ki ku taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun ki ku taimaki addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faqad nasarahu Allah hakika Allah ya taimake shi kuma ya bashi nasara kaman zaka ce wata rana faqad nasarahu Allah illa tansuru faqad nasarahu Allah إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا الثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبه لا تنصروا ويوم هنين haka nan ranar yakin nan da ake ce mai yakin Hunain Allah abinda Allah ya ce id a'jabatkum kasratukum lokacin da kuke tinkaho da yawan ku cewa yanda musulmai muka zo da yawan nan yau mutane za su shauya abokan gaba za su kwashi kashin su a hannu shine id a'jabatkum kasratukum Allah ya ce falam tuguni an falam tuguni fiyatukum shay'a yawan nan naku sai bai tsina muku komai ba wa daqat alaykumul ardu kasa duniya ta yi muku kunci kamar mutumin da yake ɗaki ne shi shi kaɗai ɗakin ka kai kaɗai ba sai ka ji ka kamar akwal ba kuncin kaɗan ne kuwa ai ba kaɗan ba ko to haka Allah ya ce wa zaqat alaykumul ard ka duba faɗin duniya ba Allah ya ce sai ƙasa duniya sai ta yi muku kunci وضاقت عليكم الأرض بما رحبت saboda abin da kuka yi karo da shi thumma wallaytum mudbiri sai kuka juya baya kuka gudu shine Allah subhanahu wataala yake tunawa mu'minai ce an yi muku wannan ni ne muku wannan Allah ya kawo dauki mal sai gashi labari ya canza Allah subhanahu wataala ya yafe mana Allah ya yafe mana wannan hadisin Imam Tirmidhi ya rawaito shi kamar yadda Imam Bukhari ya rawaito shi Muslim ma ya rawaito sauran dai malamai haka Ibn Majah ma ya rawaito shi a cikin kitabul jihad hadisi na gaba yana farawa da kamar haka za mu yi dauka ko sai mu dauke shi sai mu tsaya nan hadisi na gaba yana farawa da kamar haka حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهماء عن مكيلة ويذهل الخيل عن خليله فقال له عمر يا ابن رواحة يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر تقول الشعر فقال صلى الله عليه وسلم خل عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم من نبع النبل رواه ترمذي وانا حديث ينا فاراوا لك من هكا امام ترمذي يتي malamina mai suna ishaq bin mansur shine ya karantar da ni wannan karatun shi ma ya samu wannan karatun daga wani malamin sa mai suna abdurrazzaq shi ma ya samu wannan karatun daga wurin malaminsa mai suna Ja'far bin Sulaiman shi ma ya samu wannan karatun daga wurin malaminsa mai suna Sabit Sabit ya samu daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ake kiran shi suna Anas Anas yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shiga Makka a umara da ya je yi na qada'i ka gani ko umara da ya je yi na qada'i wanda hasrat ba da sulhu hudaybiya manzon Allah zai je sulhu hudaybiya ba an hana shi ba ko ba haka ba lokacin da zai je umra na farko aka hana shi shine aka yi sulhu hudaybiya to bayan an zo za a za a ci maka da yaki ka gani ko za a ci an ci ranan cin maka da yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo maka ga musulmai nan sun kai dubu goma sha biyu malam duka mutanen garin bakan gaba daya ba su wuce su dubu uku ba dubu uku za su yi tankarar dubu goma sha biyu wane mutum inji mutuwa wane mutum saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo maka wannan mutumin nan wannan mawakin nan bai suna Abdullahi bin Rawaha yana gaba yana yana zuba waka yana yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yake cewa halau banil kuffara an sabilihi ko ko baka ba halau banil kuffari an sabilihi yana cewa ya ku wayannan kafirai hadini ko ya ku wayannan kafirai ku kauce daga barin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaman dawo saka ce ya ku wayanda ba ku yi imani ba ku tashi daga gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al yawma na ko ko ba ka ba al yawma nadribukum ala tanzilihi yau din nan da kuke gani za mu duke ku ala tanzilihi da abinda Allah subhanahu wataala ya saukar da ayoyi ka kalla ba ba wai ba wai da wuka ko da takobi a sau da ayoyi za a duke ku mal ka gani ko aha menene tanzil din shine qur'ani darban yazilul ama an maqilatin yace dukan da yake kawar da keyan mutane daga gaba idan mutum yana gabanka sai ka ɗauko sanda ko muciya malam ko taɓarya sai ka dako ƙeyen shi ya kike ganin zai tafi an gama sai kai ka ga mutum ya yi haka raga raga raga raga malam an gani ko wa yudhilul khayla an khalilihi yace kuma a wannan rana shine za a keta wannan kalil din an kalilati wani masoyi daga wurin masoyar shi masoyiyar shi a wannan rana da manzon Allah ya shigo to kaushe kawai in ba haka ba sai a buge ka ba ka ba wannan masoyiyar taka wanda ka san wasu da yawa sun kin imani ne suna ganin ya za a yi su bar matansu su je wai garin Madina ka gani ko to in ka kin imani yau gashi nan ka gani ko Allah ya yafe mana fa qalahu Umar sai sayyidina Umar ya ce ka san a ko'ina akwai ‘yan zabi, ko ba haka ba, a ko'ina akwai ‘yan zabi, shi dama sai na Umar ina da zabi kowa ya san wannan. Faƙalahu Umar, sai sai na Umar ya ce da wane, Abdullahi bin Rawaha ya ce da shi, ya bin Rawaha, ya kai Abdullahi bin Rawaha, bai na yadda ya Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama, wafi haramin layi ta kuli shira. a gaban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kake yin waka a cikin ɗakin harami kuma ɗakin Allah mai albarma kake yin waka ba ya faɗa nashiwa ko bai faɗa ba ai da mu haka duniya take kana da dama ka faɗa abin da za ka faɗa ko in ka faɗa kuma baka san kai ma me za a gaya maka ba yanzu sai na umar ya faɗa abin da zai faɗa yanzu abdullahi bin rawaha zai bashi amsa ko ina ai abdullahi bin rawaha ba zai yaba umar amsa ba barka ji wanda ya bashi amsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada amsa ka gani ko fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ya ce da Umar halli anhu ya Umar kauce nan tashi daga gaban shi ya Umar kalla ba wage ake yi yanzu Umar ya yi kokarin zai hana. Masala sallallahu alaihi wa sallam shi halli anhu ya Umar. Rabu da shi ya Umar. Ki ta sabgarsa ya Umar. Falahiya asra fihim min nabjin nabl. Wannan wakan da kaga ana yi yanzu to ta fi kibiya saurin suka. Rabu da su. Wannan wakan waken da kaga ana yi to ta fi kibiya zafin suka. shi kenan sai na umar sai dawa shiru sai ya shiru wannan hadisin imamu tirmidhi ya ruwaito mana shi kamar yadda imamu nisa'i ya ruwaito shi a kitabul hajj me wannan hadisin yake gaya ma yanke nuna mana cewa yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yanzu aka fara ba an gane wannan ko yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yanzu aka fara ba tin tin tin dama ana yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bai ce a daina ba ko yanzu misali a cikin wannan waƙin nashi ya ce yau za mu duke ku da abin da Allah subhanahu wata'ala ya sauka yanzu in mutanenmu ne yanzu zai ce to ai wannan kuma ya zama waka girci ko ba ka sace ba ci ana duka da ƙur'ani ne wannan yare ne na waka yare ne na waka kowane abu da terminologies ɗin da ake amfani da shi saboda haka kenan ba komai bane za a rika bude baki ana cewa haramun haramun ko bid'a ko bid'a ka dai gani ba manzon Allah bane yace da Abdullah bin Rawaha daga yi mun waga daga yi mun ko manzon Allah yace a shine kawai yaga tunda Allah ya bashi baiwa da basira na waƙe kawai ya rika waƙe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ku me zuwa za ku ji abin da Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ga mu ɗaya daga cikin mawaƙansa daidan Allah Allah subhanahu wataala ya raya mu zaka ji abinda ya faɗa ƴan uwana kuma abinda zamu yi dauka kenan a karatun na yau abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bar lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi liman maula wa liman muslim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ina akwai mai tambaya daya biyu sai mu ansa in kuma babu sai mu hakura mu sallah haka Allah gashi na an fara wa alaikum assalam wa rahmatullah wahayi wahayi da aka fara saukar da manzon Allah suratul alaq aka fara saukarwa ma'ana ikira ita aka fara saukarwa bayan an saukar masa da wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito daga wannan cave hira cave cave of hira din nan da ya fito sai ya dawo gida da ya dawo gida sai yake cewa matarsa dastinuri zammiluni dastinuri zammiluni duka ma'anansu kilillibe ni kilillibe ni shine manzon Allah subhanahu wataala sai ya dauki wannan kalma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada yace ya ayyuhal mudassir ya kai wanda aka lullube um fa'anzir tashi ka fara gargadi wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahir wa rizafajir wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir azwa dai inda nan ne ayoyin biyar ayoyi biyar din masha Allah wannan shine abinda aka fara saukar ma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ikra sai kuma aya biyar ɗan mudassir Allah ya fi mana wa alaikum assalam wa rahmatullah almajiran ku eh to ai tayyitul masjid sunna ce mai karfi sosai yan mutum ya shigo ana karatu zai iya tsayawa ya nafilan sa haka musulunci ya tsara ba gani ba saboda manzon Allah ma ya nuna muhimmancin tayyitul masjid wata rana yana hudu ba ranar juma'a wani mutum ya shigo daga shigowansa sai ya zauna sai ya zauna manzala sai ya yanke hudubarsa sai ya ce masa kai da ka zauna ka yi tayyitul masjidi ya ce a manzala ce tashi kai tashi kai sai wannan mutumin ya tashi ne wannan nafila raka a biyu na tayyatul masjid bayan kwana biyu wani kuma ya shigo wanzan Allah yana yin hudu ba Allahu akbar manzala ce zauna karingo zauna saurara abinda ake faɗa domin saƙo ne yanzu na mutunci ake isar maka da shi Allah ta'ala an gani ko Allah ya ba mu ikon gyara Allah ya ba mu ikon gyara wa alaikum salam a'a ni tambaya me hukuncin kaza ba a cewa malami kaza ya ce kaza malami kaza tambaye hukunci wannan Allah ya yafe mana ba ma son kutsawa cikin wannan amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai tabbata ba an gani ko manzon Allah dama shigeye an gani ko a in ka duba tafsire za a ga maganganun da malamai suka kawo a wannan karkashin wannan ayan magana ne mai tsawo mai faɗi haka wasu daga cikin malamai abin da suka fassara wannan ayan da shi shine ai mun same ka ba a matsayin annabi bane muka baka annabi muka baka annabta haka wasu malamai suka wasa wasu malamai suka ce kuma a'a wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lokacin yana kurciya yana lokacin da aka dawo da shi daga wannan kauye da aka yi kiwon nashi da aka rene shi din nan ko to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai dawo sai ya kuskura hanyar gida duka za ga maganganun malamai akan wannan dan haka amma wannan fasara da wancan malami yayi akwai kuskure a cikin ta an gane ko Allah ya yafe mana Allah ya yafe wani tambaya wa alaikum salam wa rahmatullah akan tayyatul masjid masha Allah eh kafin sallar magriba ba aha eh mana dan waye na tambaya ne akan tayyatul masjid kafin sallar magriba mutum ya shigo masallaci ba riga an yi sallar magriba ba rana ta riga ta faɗi to mutum sai bai yi ba yana da laifi bai da laifi duka tayyidul masjid ma nafila ce ba an gane wannan ko sunna ce mai karfi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba yin tayyidatul masjid ba kafin sallar magriba amma sahabbai sun yi a gaban sa amma bai ce musu komai ba an gane wannan inda hadisin ke da iskal shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba a yin sallan nafila har sai bayan rana ta faɗi to kuma da zarar rana ta faɗi lokacin menene lokacin sallar magriba an gani ko shi dai bai taɓa yi ba amma sahabbai tunda an kirawo sallah kafin a tada sallah irin tsayawan nan da ake a ɗan jira mutane ɗin nan su kawai sai su yi nafila amma manzon Allah ba ya ce musu dan me shine iskaliyar ɗin kawai haka in ka yi daidai ne in ma baka yi ba daidai ne an gani ko Allah ya fi mana wani tambayan ba ku tafi sunna bayan sallar juma'a a ina a masallacin juma'a to ni abin da na karanta abin da na sani abin da na sani ba a yin nafila bayan sallar juma'a har sai mutum ya bar masallaci amma ba zai an gida da sallar juma'a yanzu kuma ka tashi kana yin nafila ba ni ban ga wannan karatun ba azami ma na ga hani ne ni akai to ka musu wa'azi a a ka musu wa'azi to akwai kuskure a nan a akwai kuskure a nan to Allah ya bi mana Allah ya bi mana akan bayan sallar juma'a malam ka bude mai to kaga ka ce wani mazhaban mu mazhaban malikiya muka sani mu ba mu gani an ce ayi ba sai mu gaskiya ni ban gani ba gaskiya karatu na da girma amma mu iyakan abin da malaman mu sai karantar da mu ba a yin nafila bayan sallar juma'a har sai an bar masallaci ni haka na sani Allah ya ce mana Allah ya ce mana wani to ina ganin ya kare kenan to ga wancan a me kai ka baya faɗa mu ji yadda zai gyara sallan sai a yadda wancan sallan sai a ƙara yin wata raka'a daban sai a yi sujada ba a ji mun yi wannan karatun makon da ya gabata an gani ko wancan sallan da aka tauye farilla sai a yadda ita sai a ƙara wata sabuwar raka in an ida sai a yi sujada ba adi duk da wancan satin da ya wuce ban samu zuwa karatu ba wasu uzurori a jere a jere wannan lahadin ma ba za a samu daman yin karatu mana ba na faɗa tun tun kafin wani ɗalibi ya zo ya tare ni wani ɗalibi ya zo ya tare ni ya ce ranar lahadi zan yi tafiya ranar lahadi zan yi tafiya da idan Allah subhanahu wataala eh gobe asabar za mu yi karatun fitu insha Allah insha Allah wancan satin ana eh dan dan naga wani yazo ya tare ni ya ce ala gabar ta malam za mu ci ka tara na ce a na ba da uzuri na faɗa na faɗa cewa ina da uzuri ba za a samu daman yin karatu ranar asabar ba ranar lahadi kuma wani mutum muna bukatan haɗuwa da shi in ya kubuce to ka san mutane yan boko litinin ba za a gan shi ba ka gani ko to shi ne sai muka bi wannan sammakon an gani ko to Allah dai ya fi mana Allah ya fi to yawwa na kira ma ranar lahadi sau da haka masu shirya ba za su ci malan tara malan kabir za a ci to yanwa abin da za mu yi dauka kenan a karatunmu na yau abin da muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya bar lada wanda muka faɗa bisa kuskure ina roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana innahu waliyyu dhalika qadir alayhi Allahumma bi rahmatik Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta baraka ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid اللهم برحمتك الواسعة أمنا وقنا شر ما أهمنا وغمنا وارن الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا كريم واغفر اللهم لنا ولوالدينا والمساكين والمسلمين الأحياء منهم الأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات والذكر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين